نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wannan lokaci na wannan rana ta litinin yau sha ɗaya ga watan Ramadan. Hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidul anbiya wa imamul mursalin tana da alif dari hudu da arba'in da shida wanda sai daidai da sha ɗaya ga watan uku dubu biyu alif dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin jawar Qur'an da ke nan ganyen guda a cikin garin Saminaka jihar Kaduna Najeriya. Mun ga wannan lokaci da munasabar gabatar da muhabara ko lacca ko tattaunawa ta musamman akan wani bigiri na addinin musulunci. musamman duba da yanayin yadda muke rayuwa a yau da kuma irin ƙalubale da muke samu ko wanda iyaye ke samu wajen abin da ya shafi tarbiyya maza da mata baki da mun gayyaci ɗaya daga cikin malamanmu dan uwa aboki wajen da'awa malam abdulmuttalib musa koko wanda ake masa laƙabi da abu yazid al-khair wanda ya zo daga garin kaduna wanda gari na mai albarka domin gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma a masallacin abubakar siddiq da ke sabon layi a nan garin saminaka allah ya saka mishi da alkhairi allah ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa baki daya Allah ya kara masa ikhlasi wajen zance da aiki. Mana Abu Yazida masoyi ne kuma ɗan uwa ne wanda a fagen da'awa mai kokari ne kwarai da gaske. Yana da falala sosai a kanmu yana kuma da kokari wajen abin da ya shafi karantarwa da lakcoci da fuskantarwa da hidimtawa al'umma wajen fage daban-daban na da'awa. ina fata Allah ya ƙara masa taimako da cikakken lafiya da kuma dacewa da daidai. Mawuri mu na yau shi ne iyaye da ƙalubalen tarbiyya kamar yadda ne bayani shi ne mawuri mu za mu tattauna kai a wannan zama namu da izinin Allah. Allah muke roƙo ya wa malamin muwafaqa da alkhairi ya dakatar da shi wajen faɗin abin da yake daidai ya fahimtar da mu daidai ya ba mu yin aiki da abin da ikon aiki da abin da ya shi da daidai insha Allah za mu bai wa malam cikakken awa daya cin yana yi mana bayani dangane da wannan mawdu'i in Allah ya sa akwai tambayoyi ba mu kammala za mu ba da kofa na amsa wani bangare daga cikin tambayoyi amma don Allah tambayoyin mu ya zo suna da alaka da abin da aka tattauna ba wata alaka ta daban shi abin da za a tattauna ba Allah ya roƙo ya dace da mu ya mana muwafaqa ya dace da malam wajen karantar da mu abin da ya zama daidai Allah ta'ala ya samu dace fa ya tafaddal mashkuran wa ma'jura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukan cikakkun yabo tabbatattu masu tabbatuwa su fara tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala baɗaye makaɗaici cancantaccen abin bauta bisa ga cancanta kuma na gaskiya shi kaɗai ƙwallon ƙwan tallin jallin jal shi kaɗai shafin dum buwaye gagara koyo gagara misali gagara tsara gagara tamka subhanahu wa ta'ala dubin dubatun salatoci da mamakon alkhairai da rahma da mulki da matsayi da muƙami da alfarma da ɗaukaka da mulki su ƙara tabbata ga Ubangijanmu abin koyinmu shugabanmu jagoranmu abin alfaharinmu masoyinmu fiye da kowa da komai da rayuwarmu gaba ɗaya. Farin wata shakallo shayabu zakadan Allah maficinmu insha Allah shi ne dai annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa da alibaitinsa zarata zagage kwamandoji sadaukai muminan farko musulman farko wanda Allah ya fara wa tuba da ɗarwaya na gafara na farko kuma waɗanda Allah ya fara yarda da su na farko ‘yan aljannan farko a wannan al'umma. Wannan salati ya ci gaba da tabbata a gare su da waɗanda suka bi turbar su a bisa irin kyautatawarsu domin tsarkin sunayen Allah. Ɗan uwa ya gabatar da muƙaddima ko magabaciya cewa yau muna sha ɗaya ga watan Ramadan. Hijiran annabi mu Muhammad salawatullahi wa salamu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida lissafin cikin baka kuma sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar. Muna wannan masallaci namu mai ɗimbin tarihi, wannan masallaci mai gwaggwaɓan alkhairai, wannan masallaci wanda Allah ya mushi gaban katar da wasu sadaukai, wasu jarimai, wasu injiniyoyi na ƙur'ani da kuma injiniyoyi game da rayuwa. dama da ni ba zan ce hagu da ni ba duk da yana hannun hagu ne amma na dama na ne aboki kuma abokin aiki injiniya Muhammadu Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'a wa baraka fi hayatihi wa fi a'ilatihi wa ghafara Allah lahu wa li abawayhi wa sa'iril muslimin wannan masallaci namu na darul qur'an ni ma makaranta ta can Kaduna ina da markazul furqan ina da rawdatul furqan kaga wafaqa al khubur al khabar kenan kaga abin ɗaya ne kenan kuma gashi muna hanya ɗaya qur'ani shine al qur'an inna hadha al qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam sana Allah ya tabaraka alladhi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira kaga da alfurqan da alquran shine dai alkitab shine tanzilun min hakimin hamid a wannan gari namu mai albarka shi ma gari da dadde ne da dadden tarihi ne sanannen tarihi gari na samu naka to kaga ni ma na zo in samu na waladan kenan dan a gudu tare a tsira tare a je gidan hutu ita ce gidan aljanna dan gidan duniya gidan jarabawa ne تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبيتي أكثر عملا الله تسام من داشي يوانا ما سؤال بركة مغانا أكن تربية مغانا سيبي إفاد مغانا سيبي يلوى مغانا سيبي زرتي kuma magana ce mai nisan zango don ana maganar rayuwa ne gaba ɗaya domin tarbiyya ana fara ta ne minal mahdi ilal lahdi tun daga tsumman goyo goyon goyon ciki har zuwa sanda aka sa mutum a cikin likafaninsa aka sa shi cikin kabari sannan aka gama masa tarbiyya za mu fahimci haka annabi ibrahim alaihi salam a tarihinsa ɗansa isma'il alaihi salam har yi aure ya kai balaga a shuddahu bai daina tarbiyyarsa ba mun sani an karantar da mu mun karanta mun muraja'anta qur'ani yayi tsokaci annabi ya fayyace tarihi yayi dalla dalla sanka sanka cewa yakan je har gidan ɗansa da ya aure ya bincika yaya rayuwarsa yake yaya yake game da imaninsa yaya mu'amalarsa amma da mu'amala khassa yaya alaƙansa yake da ubangijinsa ya alaƙansa yake da iyalinsa ya alaƙan bincike ne yaya ake game da shari'an Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya aje mana kundin tsari a rayuwa ya aje mana bakan gamiyan zance wacce take ɗaya ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya kira shi da albarka, kuma mai albarka, kuma mai sanya albarka, kuma mai sanyawa a zama masu albarka, kuma mai albarkatarwa. Ya kira shi da wa'azi, wurin ɗaukan izina, wurin koyi da kyawawan ɗabi'u. Ya kira shi da rahma, ya kira shi da waraka. daga dukkan matsaloli shiga tsaka mai wuya ya kira shi da sunaye iri-iri mabambanta a wuri mabambanta domin wasu halayya mabambanta Allah ta'ala ya ce mana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle qur'ani shi kadai ne doka shi kadai ne shari'a wanda ke sefetarwa yake fuskantarwa yake nusantarwa kuma yake nunawa yake nuni zuwa ga turba wacce take sefetatta miƙaƙƙa kuma wacce take dirarra babu karkata a tare da ita inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin anan wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana mana hannunka mai sanda ne cewa duk abin da muke so ya zama muna abin ban ƙaye abin ban sha'awa abin alfahari abin murna abin koyi muna son annasuwa da walwala to mu rike qur'anin Allah subhanahu wataala kuma mu rike shi tare da fitila haskakawa na karantarwar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi dan bayan ya ce mana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam kuma sai Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a sai da za mu rike qur'ani zalla da ra'ayinmu ba mu dauko taska na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a da mun halaka saboda faɗin Allah ta'ala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سبب فتن الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني دا كأي بن زلم أبن ديسا في قرآني باكرد حسكك ودا في سلم النبي ما صلوات الله وسلامه عليه يا وداكر دا بابكاتا وإنما أيوني shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah sai kuma ya ce ne war rasul shi yasa annabin da yazo abin da yayi wa sahabbai tarbiyya shine abu biyu abu na farko kundin tsarin Allah abu na biyu bayani da fayyacewa da dalla dalla yanda za a san makaman aikin yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته لآياته قرآن كف ويتلو عليهم آياته ويزكيهم yana tsarkake su yana karanta musu ayoyin Allah tilawatul lafzi wa tilawatul ma'ana wa tilawatul amal dama shi tilawan qur'ani yana da abu uku akwai tilawatul lafzi akwai tilawatul ma'ana akwai tilawatul amali bihi karanta haruffansa yadda za a furza su yadda za a karanta su to annabi ke karantarwa وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله sai tilawatul ma'ana wanda shine gaya na karanta alqur'ani kuma al-istiqamatu bihi yastalzimu al-amal bihi fahimtan qur'ani gane alqur'ani tadabburin alqur'ani ritatin game da alqur'ani to abin da yake bayuwa bayan wannan shine aiki da alqur'ani dan baka aiki da abin da baka san shi ba wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata yana koya musu alkitabu qur'ani dalika alkitabu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba tanzilul kitab yana koya musu alqur'ani wal hikmata da kuma sunna sune abinda ake ce musu hadisan manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi dan annabin ba kurma bane kuma ba daidai bane kuma ba makaho ba ne duk wani aibu na ɗan adamtaka da na ƙasu na ɗan adamtaka to shi Allah ya cika shi cika na ɗan adamtaka ɗan adam tara yake bai cika goma ba annabi ya wuce goma ma a ɗan adamtaka salawatullahi wa salamu alaihi fahimtar haka yasa Hassan bin Thabit radiyallahu anhu wa abdahu yake yaban annabi wa ahsanu minka lam tara qattu aini وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه yake wa ahsanu minka mutum mafi kyawu irinka lam tara qat'ain ba wani ido da ya taba tozali da shi kuma ba wani ido da zai ƙara tozali da shi kuma ba wani ido da zai yi tozali da irin shi wa asmanu minka mutum mafi kyawu na halitta, kyawau na ɗabi'a, kyawau na zamantakewa, kyawau na halayya, kyawau na mu'amala, irin ka lam talid nisa'u ba wata ƴa mace da ta taɓa haifa kuma ba za a haifi irin ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulista mubarra'an min kulli aibi Allah ya halice ka ba ka da wani aibu ba inda za a soke ka wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ce lalle kai kana kan ɗabi'u masu girman lamarin sun wuce a lissafa shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda yazo a cikin tafsiri Ibn Kathir rahimahullah tace ai wa innaka la ala adabi jami ya rasulullah ya kai dan mujri dona inda Aisha radiyallahu anha wa ma adraqum ma Aisha Aisha tace ai ala adabi jami kana kan wasu irin ɗabi'u wanda suke kyawawa Qur'ani na a dora shi akan littafi saboda haka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi ya tsaye da shi a sai kenan idan za mu ɗauki tarbiyya za mu ɗauke shi ne a ƙur'ani zan fara buɗe mana wannan lecture bayan muƙaddima da maganar ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdurrahman Sulaiman yace malamansa waɗanda ya riska kamar su Abdullahi ɗan Mas'ud da Usman ibn Affan sun ba shi labari sun ba su labari sun bayyana musu suna koyan haruffan Qur'ani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyan tafsirin Qur'ani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suna koyan yadda za su yi practical ɗin Qur'ani daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun tabbata fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi abun koyi ne madubi ne shi tabarau ne shi micro ne shi na gane fari daga baki na gane kyawawan ɗabi'u da suka cuɗanya da miyagun ɗabi'u abun koyi ne shi farikar farikar gare gare yake babu garwaye صلى الله عليه وسلم يتي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنا ليش على ذلك كلا دبن دمار إمام شيء قوة الشروع يصور عني أكيد إن دم وتفئلي دم زلقوا da kafaɗiri yadda kowa ya saurara ki saurara kake dinga surutu kina ɗaukin masu hankali haka Allah ya ce idan quri alquran fastami'u lahu wa ansitu sai ya ce ni la'allakum turhamun kun gane to darul qur'an tana bada qur'ani ne da tarbiyyan qur'ani shi yasa ga lecture ma ta tarbiyya ce so ba karatu zalla muke ba karatu da tarbiyya an fahimce ni ko ni yadda aka yi ba ɗaliban darul qur'an bane dan ban san su suna surutun ana lecture ba Allah ya muna albarka gaba daya yace hadathana alladhina kanu yaqra'una alqur'ana ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal-amal qalu fata'allamna al-qur'ana wal-ilma wal-amal jami'an mahallu shahi shine malamansu sun ba su labarin irin su Abdullahi dan Mas'ud da Usman ibn Affan da wasu su cewa suna koyan haruffan Qur'ani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyan fassaran Qur'ani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil aqli wa ahsana tafsira لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النبي يا بين كومنا القرآن يكي سيسك كوي كرنت القرآن لدغم منظم الله صلى الله عليه وسلم سك كوي fahimtar Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koyi yadda za a yi aiki da Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce khudu anni manasikum ku amsi ibadan ku ku amsi koyi na rayuwa kyakkyawa daga gare ni salawatullahi wa salamu alaihi kenan anan duk wannan bayani da na kwararo yana nuna mana al-aslul asil kundin tarbiyya kundin rayuwa kyakkyawa kundin mu'amala yardadda kundin zamantakewa gamsashe yana cikin alkur'ani da sunnan annabi muhammad salawatullahi wa salamu alaihi bi abi wa ummi shi ta Allah ta'ala yake ce mana kitaban anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna alquran afalam yadabbaru alqawl afala ta'qilun ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala al-harrani yake cewa يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا أشكل مقدمة في أصول التفسير yace dole ne ka san cewa kawai annabi ya bayyana wa mutane rayuwarsu na alqur'ani ya bayyana da shari'a na alqur'ani ya bayyana da tarbiyya nagartatta game da alqur'ani wanda ya zo a Qur'ani yace domin faɗin Allah ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yana nuna haka ya bayyana musu karanta shi ya bayyana musu ma'anarsa ya bayyana musu yanda za a yi aiki da shi kamar da nassoshi sun zo da yawa an ka karanta mana su ba gurbin bata ko da su bane yan uwa masu albarka babu tarbiyya nagartatta fiye da tarbiyyar da ta wuce ta alqur'ani duk abin da ya kasance gaba da alkur'ani sunan shi bata don fa ma za ba da alhaƙi illa zalal shi kuma qur'ani alhaqu ne gaskiya ne kamar yadda Allah haqu ne annabi haqu ne kiyama haqu ne to musulunci da tarbiyyar qur'ani ma haqu ne za a samo shi ne daga qur'ani daga sunnonin manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi Allah asalin gayan saukar da alkur'ani shine Allah ya sauka da Alƙur'ani ne don shiryar da mutane da musu tarbiyya shi yasa a wancan ayan ta cikin suratul Juma'a Allah ta'ala ya ce wa yuzakkihim yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u daga gidadanci daga shashanci daga garan homatsanci daga sullutanci daga sokonci daga wawanci daga wani kowane irin cici cici ne annabi yana tsarkake su mutum ya sha giya ya zo ɗakin surukarsa kafin ya je ya gaida dabbobi ya je kan gadon matan ɗansa ya kwanta annabi yana wance su daga wa'annan ɗabi'u daga tarbiyya ce daga tsara suka wanda mun sani an karanta mana tarihin ausu da khazraj shekarun ɗaruruwan shekaru da suka yi suna gaba suna daba a tsakaninsu amma annabi ne ya zo ya sulhunta su كدليل القرآن فألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم صلوات الله وسلامه عليه هذا قرآن يمس وانا تربية قرآن يكويا مسو دقا قابة دقا سارا سوكا انشيا كذا بيشقوا شيا كذا تنقل بي كذا بيشقوا مقرقة كذا dan unguwa kaza ba zai shigo unguwa kaza ba dan kabila kaza ba zai shigo kabila kaza ba sai qur'ani ya nuna mana muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhama'u bainahum haka tarbiyya na qur'ani ce Allah ta'ala ya nuna mana wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa tarbiyya na qur'ani ce za a je a bauta ma gunki a bauta ma wani Allah amma sai suka dawo tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana tarbiyya qur'aniyya kenan sunniyya nabawiyya shar'iyya samawiyya ilahiyya kaga ashe tarbiyya ana samun ta ne daga qur'ani tarbiyya ana fahimtar ta ne a gane ta su zama yardadda abun kauna daga karantarwar manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi duk tarbiyyar ne zama ba daga nan ake ɗaukar ta ba to za ta tashi a huhun ma'ahu ta zama shakulatun ɓangaro za ta tafi a ɓagas za kuma ta tafi a alawajen hali amma tarbiyyar ƙur'ani da sunnan annabi ita ce na rarrata ce ta duk inda aka ce maka wannan ahli sunna ne in dai ya amsa sunan sunnan za ga alamar tarbiyya a tare da shi saboda addu'o'in annabi muhammad صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن لسانه أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه على اختلاف الألفاظ saboda haka ana samun tarbiyya ne a gidan sunna a gidan qur'ani a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qur'ani shike mana nuni zuwa ga dabi'u kyawawa qur'ani shike nuna mana halayya mafiya kyawu shine ayan da na kawo fatadabba inda Allah ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa shi yasa wani mawakin musulunci yake cewa fatadabbaru alqur'ana in rumta alhuda fal ilmu tahta tadabbur alqur'an wai ka dinga risatin kana tadabburi kana daukar izina game da qur'anin manzon Allah da yazo da shi daga Allah maganan Allah in kana son shirya domin shirya da ilimi nagartacce yana cikin risashin da tadabburi da bincike game da alkur'ani Allah ka rayar da mu rayuwa ta kitabuwar sunna ‘yan uwa masu albarka babu wanda zai maka nuni zuwa ga abu mafi kyawu fiye da Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya yi ka ya san abin da ya yi matin kuma yake dacewa da rayuwarka. Allah bi a'ba kulla shay'in khalqahu thumma hada ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir latif ne shi kuma khabir ne Allah mai tausayi ne kuma gogagge ne wato gwani ne na karshen gwanewa game da komai da kowa shi ya sanya wanda ya ba Qur'ani yana taba gauniya a rayuwa to dalla wanda ko ya rike qur'ani faqad hudiya ila siratin mustaqim imam shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa abu biyu ne a cikin yan adam na ilimi ilimi ɗaya ɓoyayye Allah ya naɗe shi cikin iliminsa ɗayan ilimin kuma Allah ya bacci don mu rayu rayuwa kyakkyawa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يأتي العلم علماني علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت قدم الإسلام والإيمان إلا على إلا على ظهر التسليم والاستسلام أو كما قال رحمه الله yace ilimi samamme shine na qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih Imam Shafi'i yace kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa ilm al-fiqh fi ad-din al-ilm ma kana fihi qala haddathana anba'ana akhbarana وما سوى ذاك وسواس الشياطين yace ɗayan ilimin Allah ya naɗe shi قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كما وما يشعرون أيان يبعثون saboda wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to qur'ani shine ke muna nuni zuwa ga dabi'u kyawawa zuwa ga halayya nagartattu zuwa ga mu'amala amsattu da abubuwan da suke da alaka da haka ƴan uwa masu albarka Allah ta'ala ya faɗa mana gayan saukar da alqur'ani shine shari'a na faɗa kuma zan maimaita domin sun ce ma ta karrara ta karrara wa bi takrari ya ta'allama al-ilma Allah ta'ala ya gaya muna a ayan da ya tada zu cewa inna hadha al-qur'ana yahdi lil lati hi aqwam kaga magana ne akan dabi'u da nagartattu shine tarbiyya to sai Allah ta'ala ya faɗa kuma qur'ani baya sa mutum ya zama mai mugun dabi'a in kaga mutum da mugun dabi'a ga qur'ani to ya bauɗe wa qur'ani amma ba haka qur'ani yayi nuni ba ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ta qur'ani baya koyar da shaqawa baya koyar da gabawa baya koyar da ittiba'ul hawa yana koyar da ittiba'u as-sirat al-mustaqim wa iqtida'u as-sirat al-mustaqim Allah ta'ala yake ce mana domin mu gane cewa ƙur'ani shi ke koyar da rayuwa nagartacca da daɗaɗɗa sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ai ku rayayyu ne Allah ke makarbata ku yake muku magana mu ma rayayyu ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana magana amma da yasa Allah ta'ala ya ce istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum kuma bayan ga mu rayayyu kuma wani wuri Allah ta'ala ya ce awa man kana maitan fa ahyaynahu ah ai rayayyu ne ba irin wannan rayuwar ake nufi ba domin rayuwa da jahiltan qur'ani da jahiltan karantarwar manzon Allah wannan sunanta mutuwa gawa ne ke yawo kamar yadda ake nasabawa zuwa ga Ali bin Abi Talib الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء الحياة الحقيقية الأبدية السعادية wannan ita ce a sa'adatul abadiyya rayuwa nagartatta ake nufi wanda zuciyanka da daɗi hankalinka a kwance gaɓanka ban ƙaye da ban shawa a cikin al'umma to wannan shine abin da qur'ani ke kira zuwa gare shi dan ayi rayuwa wanda za a samu as-sa'adatul abadiyya kuma qur'ani shine ke koyar da ɗabi'un da in aka rike su ba za a yi nadama ba yarki ba za ki kai shi ba ɗanku ba za ku ce alawaddan hali ba kuma jama'a ba za su ce mishi ashka ba to sai ya zama an dawo zuwa ga qur'ani ya zo a cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 713 wanda imam tabrani ne asali ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna hadha alqur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi wa lan tahriku ba'dahu abada karantarwa alqur'ani tarbiyyan alqur'ani shi alqur'ani wani yankinsa yana wurin Allah wani yankinsa na hannu me ake nufi ai asalin qur'ani yana lauhin mahfuz bal huwa qur'anu madi sai sai ne fi lauhin mahfuz sai aka yi kofi sai aka kawo shi basil izza fi sama'i ula dan masu hankali na zuciya su dinga wa'azuwa suna koyi da abin da qur'ani ke koyarwa shi yasa annabi ya tantance kana khulquhul qur'an ɗabi'unsa gaba ɗaya ɗabi'un kyawawa na ƙur'ani to su ne ɗabi'un salawatullahi wa salamu alaihi kuma Allah ya faɗa mana a farkon ƙur'ani ya ce zalikal kitabu la raiba fihi mene hudan lil muttaqin shiriya ne ga mu'minai tarbiyya ne ga mu'minai shi ƙur'ani a wani wuri Allah ta'ala zai faɗa mana cikin suratu Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid littafi ne da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka yassare wa malami ko malama ko alarammiya ko alaramma domin da tukhrijan nasa dan a fitar da mutane min adh-dhulumat daga tuhwai na miyagun ɗabi'u daga miyagun tarbiyya daga duhun bakar daga jahilci ilan nur zuwa ga haske na shirya haske na kyawawan ɗabi'u haske na mu'amala ababen yarda bi izini rabbihim da izinin ubangijinka ko izinin ubangijin su ila siratil azizil hamid wanda yake zuwa ga turba wacce take buwayayyar turba kuma turba abin alasan barka a wani wuri Allah ta'ala yake faɗa mana cikin suratul shura yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayin wani irin ruhi rayuwa wanda ke rayarwa rayuwa nagartatta yardajja amintatta karɓaɓɓa min amrina Allah ce daga cikin shari'arsa daga cikin al'amarinsa ma kunta tadri mal kitab ka sani kai ya rasulullah ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا وعلمك ما لم تكن وقل رب زدني علما haka duka wannan Allah subhanahu wataala yake faɗa yake cewa ma kunta tadri mal kitabu wal iman da baka san me qur'ani ba Allah ya baka qur'ani domin ra'ama ne qur'ani alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah walakin ja'alnahu nura Allah ce sai dai mun sanya qur'ani ya zama shiriya ne tabarau ne micro ne madubin dubarudu ne da shi ake kayan a gane rayuwa nagartata daga rayuwar da ba ta da kyau nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina haske ne Allah ya ce yana shiryarwa ya tarbiyyantar da wanda ya so a san da ya so a inda ya so dan abin da ya so daga cikin bayin da ya so subhanahu wa ta'ala Allah ka sa mana ciki Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai ma tarbiyyanka tarbiyyar Qur'ani ne kana shiryarwa zuwa ga turba mai kasa na tarkata hadafi asali game da Qur'ani shine shiryar da mutane fuskantar da mutane a lokacin da sun bace a lokacin da sun dulliya a lokacin da sun nutse a lokacin da sun yi nisan ciwo da sai Qur'ani ya tarkaso ya dawo da su zuwa ga rayuwa hayatan tayyiba rayuwa nagartatta amintatta da adadatta ‘yan uwa masu albarka abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu abu abdurrahman Allah ya ƙara masa yadda yake cewa inna sa'uba alaina hizzal qur'an haddace qur'ani ya ba mu wahala a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma wa sahula alaina al'amalu bihi aiki da qur'ani koyi da tarbiyyar qur'ani sai zama abu ne mai sauki ba wani abu ne da aka sa maka an kawo sai ka yi kokarin cirewa ba wani abu ne da aka sa maka dabaibayi na kasa wanda sai ka nemi a sassare su a daddace su a cire maka kawai aiki za ka yi da shi sai dai in baka so ba shi yasa Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ya ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma wa in ma kafura yace wa hadainahun najidai so tarbiyyar alqur'ani a ce ba wata abu ne mai wahala tarbiyya ce mai sauki tarbiyya ce ya sassa tarbiyya ce da dadadda tarbiyya ce abin alasan barka yace wa inna man ba'dana wanda za su zo a bayan mu annabi ya bayyana muna yas'ulu alaihim hibba ko yas'ulu alaihim حفظ ألفاظ القرآن za a yawaita mahaddatan alƙur'ani Allah ka sa ba mu ciki wannan abin da zai faɗa za a yi sauƙin haddan ƙur'ani amma wa yasbu alaihim al'amalan ne koyi da alƙur'ani zai yi wahala ki ganshi alaran ne amma 'yan matan shi guda goma sha tara yana da ɗaya a tsallaken gada yana da ɗaya a tsohon gari yana da ɗaya a sabon gari yana da ɗaya a can lere yana da ɗaya a ina ne kafancan yana da ɗaya a cikin garin Kaduna yana da ɗaya a Igabi yana da ɗaya a Zaria duk ƴan matan shi ne shi kadai ko mahaddacin Alqur'ani ashraqu sa'a misdaqan li qawli ibn Abbas wanda mun samu tahassusi cewa daga annabi ya ji wannan bayani domin ya ce wanda za su bayan mu kaga ai ba a gansu ba annabi kuma Allah shi ke ba labarin abin da za a yi a nan gaba ya ce gashi gashi abin da zai faru akwai hadisi da ya zo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yake cewa kana al-fadil min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi sadri hadhihi al-umma la yahfadu min al-qur'an illa surata wa nahwaha a farkon lamari daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kowa bane alaramma ba kowa bane ya haddace alqur'ani me suka samu waɗanda surori wani yanki na surori suka haddace ba yace wa rizqul amala bil qur'an amma Allah ya azurta su aiki da duk abin da ke cikin alqur'ani azumat musibatu hamil alqur'an in kana marji'uhu ila an-niran wai musiba da bala'i ya girmamu ga mahaddaci ko mahaddaciyar da ya zama cewa ƙarshe an haddace alƙur'ani kuma an shiga cikin wuta to bala'i kan katsin bala'i ƙarshen bala'i kenan saboda ne wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan wanda ke da qur'ani take da qur'ani suke da qur'ani ba sa aiki da tarbiyyar qur'ani to su za a fara azabtarwa dan za a sa cikin munafikai kenan inda munafiqina fi darkil asfali من النار saboda ka ƴan uwa ga shi wata ramadana muna ta karanta alqur'ani abu qur'ani wurin mu'amalan ki da mijinki wurin gaskiya babu kariya wurin gaskiya babu kha'inci babu yaudara babu zaban kasa babu harshen dawo a ga mu'amala game da kai da iyalinka a ga mu'amala irin ta alqur'ani babu zalunci babu kita babu son kai babu jin rai babu zalunci a ga mu'amala tsakaninmu da ɗiyanmu wurin tarbiyyarsu babu bambanci babu zalunci babu wofintarwa domin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati zagi da masifa da hantama da amfara da nushi da mazga ba shi bane tarbiyya tarbiyya shine mu koma yadda annabi ya tarbiyyar sahabbansa sallallahu alaihi wa yadda ya tarbiyyar ahli baitinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa inna akhir hadhihi al-umma yaqra'una al-quran a karshen zamani jama'a za su yawaita karanta al-qur'ani min hum as-sabi wal a'ma wallahi haka ne za a samu kananan yara da makafi duk kuma da sai qur'ani wala yunzaquna al-amal amma sai dai kashi aiki sai wane da wane sai wance da wance sai an tona irin lokacin da muke ciki kenan yanzu shi yasa muna buƙatar dawowa zuwa ga tarbiyya kun ga har yanzu muna muƙaddima ne a game da tarbiyya shi yasa a farko na ce abu ne mai zurfi abu ne mai zafi abu ne mai yalwa abu ne mai mara daɓa sai dai kai iyayenka to amma kuma duk iyayenka ba za ka je kai yawo a daji ba ga Qur'ani domin shi ne ya hadidin da fi fi akwa Allah ka sa mun dace akwai asari ko khabar wanda da shi zan cike kawo wannan na al-fudayl ibn iyad yace innama unzila al-qur'an liyu'mala bihi an saukar da alqur'ani ne dan bi koyi da shi madabi'an su da dabi'un kyawawa na cikin sa fattakhadha an-nasu qira'atahu amala mutane sai suka mai da karanta alqur'ani shi ne aiki za ka tarar da ita kullum a gidan miji tana firawa amma ɗabi'unta ko matan annabi lutu da matan annabi lutu to sai dai a ce su wa'incan da ana alasan barka a ɗabi'ar sai dai a ce suna su alasan barka akan ɗabi'unta miyagun da ta ce ga ƙur'anin fa tana tilawa in za ta kare ta shi garai garai catab za ta dinga zarar da harufa amma ɗabi'unta ita da mijinta da ya zo so gida gaban shi sai ya faɗi wani za ka same shi shi ma ga ƙur'ani amma da ya ce assalamu alaikum sai ta ji kaman kwaran kwata san na tsani kaman tsawa aka yi irin ana tarara ruwan nan na dare aka keta tsawa to haka za ta ji gaban ta ya yanke ya faɗa a ƙasa ya narke saboda ba ya da ɗabi'a ita ma can saboda ba ta da ɗabi'a to wallahi annabi ya faɗa ya ce alqur'anu hujjatun laka aw alayka me yasa nake ta cewa mu dawo tarbiyyar qur'ani saboda muna darul qur'ani kan a ga ɗabi'u miyagu tsakanin mu da malaman mu kan a ji cewa a sha tsakanin ku da mazajen ku ka a ji alawaddan halin tsakanin ku da matayen ku ka a ji wofinta alawaddan hali tsakanin ku da iyayen ku a ji ana alasan barka madalla madalla madalla to shi ne ta rike qur'ani asalin rike qur'ani ka zama cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlul lahi wa khassatuhu qala yace yahlu ko yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'muru bi awamirihi wa yantahu an nawahihi wa yaqfu inda ajaibihi shine abin da ake son ayi da qur'ani abin da yake haramun ka yadda haramun ne ka sallama ka guje masa abin da yake halas ne ka zance masa gwargwadon yadda Allah ya yassare maka ka yi umarni da umarnin alqur'ani bayan kayi aiki sannan ka tsaya daga inda qur'ani yake tsaya dina sannan abubuwa na ɗaukan izina ka ɗau izina da su ka kasa duniyar rayuwarka to wannan shine gayan abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukan mana da alqur'ani saboda ka anan as-sa'adatul amaliyya tana cikin alqur'ani shi yasa Allah ya ce mana qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un duk abin da zaka tara idan ba tarbiyyar alqur'ani bane ba ka da alaka da alqur'ani da alkitabu wal hikma alkitabu was sunna aikin banza ne domin Allah ta'ala ya gaya mana wa'inda ya ba su littafi su rike shi da gaske rikewa na karanta shi rikewa na hukunci da shari'ansa rikewa na aiki da umarninsa الذين آتينا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه على سواء إن أكبات للتافي سنا مرنا دا أبن دا أكسوكر وأنني وفد دا سكين يهود دا نصارى سن أنشي قرآني سنا أيكي حديث يهود دا من زم الله صلى الله عليه وسلم حديث الإمام البخاري في ترى أسكين صحيح الجامع النبي صلى الله عليه وسلم يكي سواه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ما تكرن القرآن ما تدبر القرآن ما تأيكي القرآن ما تتربيا سوى تربية القرآن ما تأيكة أمرنا القرآن ما تبجي وتعوى دهنهنا القرآن سوني جماعة الله سوني متانا الله سوني سوغا الله سوني سكي شكر ربما الله وشباب شرقي أتكنت أرانا قياما su ne suke da aljannan duniya tun a cikin gidan duniya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin jama'a mafi alkhairin mutane mafi alkhairin al'umma sune wanda suka jajirce wurin koyan alqur'ani ta'allumu alfazahu wa ma'anihi wal amalu bihi to wannan su suka fi kowa alkhairi Allah ka sanya mun dace shi ya sanya wanda ya koyi Qur'ani bai tarbiyyantu da tarbiyyar Al-Qur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to shine asalin kaskantacce wulakantacce tozartacce shine ni arako ma baya shine irgan karshe a dangi shine gashin karshen bindi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da Imam Muslim ya rawaito النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين الله ينا دوكك درجة موصلة على القرآن تهنيا أيشي لتربية سوى لتربية على القرآن كما ينا قد أن تدوسوا دوبسين قال القرآن وراء ظهورهم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا شيني هجر كرنتاوا أو هجر تيوا تدبرنسا أو هجر تيوا aiki da shi cewa tarbiyya irin ta alqur'ani wannan shine abin da qur'ani yake nuna mana cewa qur'ani shi kadai ne shari'a shi yasa yazo a cikin asarin da ya ingantu daga Abdullahi dan Mas'ud Abu Abdurrahman yace qur'ani fihi naba'u ma qablakum akwai labaran wa'inda suka shuɗe wanda suka tarbiyyantu da tarbiyya na shari'an Allah ga sakamakonsu wanda suka bauɗe ga sakamakonsu wa khabaru ma ba'dakum al'umma da za su zo nan bayan mu ma Qur'ani ya ba mu labari da sakamakon su wa wa hukumu ma bainakum ko wa hakamu ma bainakum Qur'ani shine kundin tsarin hukunci doka da ya kamata ya zama hukunci a tsakaninmu Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima aw nuri Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul yace wa huwa al-fadl laysa bil hazl qur'ani shine abin da ke nuna mana komai dan ba waka bane wa ma huwa bi qawli sha'ir wa ma huwa bi qawli kahin domin annabi ma wa ma allamna hu shi'ra wa ma yanbaghi lahu sallallahu alaihi wasallam wa man ibtaqa al-huda fi ghairi fi ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi tarbiyya da shiriya ba a ta hanyar kitabu wa sunna ba to Allah ya ma riga ya batar da shi man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wanda ya bi Qur'ani Allah zai karya shi ya wulakanta shi wa man ibtaqa al-huda fi ghairihi adallahu Allah wanda ya nemi shari'a da tarbiya ba wurin Qur'ani ba Allah ya gama batar da shi wa huwa Abdullah al-Matin shine igiyar Allah nagartatta wa huwa dhikrul hakim shine Qur'ani abin ambato wanda akwai hikima a ciki wa huwa siratul mustaqim shine miƙaƙƙiyan hanya zuwa gidan aljanna Allah ka sanya mu dace wa huwa alladhi la tazidu bihi al-ahwa la tazidu bihi al-ahwa ra'ayi zai iya karawa da alqur'ani tsafi ko dabo ko duba ko bori zai iya karawa da wanda ya lizinci alkur'ani har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa rahimahullahu wa radiyallahu anhu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin da imamu muslim ya rawaito annabi yace man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana ala huda wanda ya rike qur'ani yayi aiki da qur'ani ya tarbiyyatu da tarbiyya na karantarwa alqur'ani to kana ala alhuda shike kan shari'a shike da tarbiyya na gargaza wa man aqfa'ahu dalla wanda ya kusure masa kuma ya gama bacewa saboda haka bayan Allah masu albarka wa'annan duka ayoyi da wa'annan hadisai suna nuna mana cewa qur'ani shine abin da ke tarbiyya tarbiyya na gargaza anan bayan kawo wa'annan ayoyi da hadisai za mu fahimci wani abu kamar haka kenan rayuwarmu gaba ɗayanta tsotsar ta taƙaitu ne abin karantarwan alkitabu wal hikima tarbiyyar ƴaƴanmu za mu musu tarbiyya ne akan qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa Abu Umar ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi yake cewa awwalul ilmi hifzu kitabillah kashi nan yanzu malam sun bude kuma suna da project na bude makaranta har da insha Allah muna fatan ta zama har jami'a akan tarbiyya na alqur'ani ya ce cewa yani da wuraren da ake su wanda ana da umniya ana da fatan alkhairi wanda muna fatan Allah ya yassare cika wannan burin na alkhairi dan ayi tarbiyyan al'umma akan tarbiyyan qur'ani da hikimomin manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi yace farkon ilimi shine littafin Allah ta'ala duk abin da kika koya ma danki duk abin da ka koya ma ƴaƴanka idan baka ba su qur'ani ba kayi aikin banza shi yasa a tambayan kabari sai an tambayi mutum game da me game da alqur'ani za a ce man rabbuka za a ce ma dinuka za a ce man nabiyuka sai kuma a ce ne wa ma ilmuka wanda kuma ya koyi ƙur'ani ya koyi fassaran alƙur'ani ya koyi fahimtar yadda ake fahimto alƙur'ani a aiki da shi kuma ya aikata alƙur'ani to zai ce qara'tu kitaballah ko hafiztu kitaballah wa amiltu bihi to wannan shine za a ce ka yi bacci bacci dadadadde bacci nagartacce bacci ingantacce ka sha hurumunka ci gaba da kwanciyar hankali a cikin kabarinka sai ya zama kana da alaƙa da Qur'ani sai ya zama kana da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam magana akan tarbiyya ɗan uwa magana ne da gurbin ta ne nan kuma dare da rana aiki kenan a Ramadana da ba Ramadana ba aiki kenan mun samu wajen minti hamsin har yanzu ba a ma fashin baki a game da tarbiyya ba shi yasa na ce muku magana akan tarbiyya ba magana ce ta lecture lokaci da ba in ko ba haka ba sai dai za a aje maganan ayoyi da hadisai mu kuma kun san yan qala Allah qala rasuluhu ne ko ba ma zancen mu ba ma kwan mu sai da zakara wato mu ba in muna ga ko ya kamata ko da a ce ko ina ga ko ana ina ma dai ko an ce ta ce bane mu yan qala Allah qala rasuluhu ne al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu ulil إرفعني ما العلم نسبك للخلاف كفاءة بين الرسول وبين رأي فلان خير الكلام ما قل وجل خلاصة القول زام فهمشي منا سن أيام مصصام تربية نجفتها وقيس مكانة قرآني لسنة منظم الله صلى الله عليه وسلم مقويا مسو مميدة عنك لورم مراجعة سأجدا ورم بين أبين القرآن ده حديثا عن نفسه كرتروا wannan shi ne rayuwa na gasarta inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam da ita na buɗe da ita na kulle khairul kalami ma qalla wa jalla اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولابائنا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم واكرم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وذريته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
الحمد لله wannan Allah ya baka da kai Allah ya kuma ya ƙara muni da haske na ilimi a hakika mun ji batutuwa da mana ya dinga kawowa wanda galibin abin da mana ya faɗi mana ya kamata mu koyi shi babba shi ne rukun littafin Allah. Tsawon Ramadan tun da muka fara tafsiri galibi abin da muka riga tattauna a kai shi ne Qur'ani. Da ayoyin da Allah ta'ala yake mana tarbiyya yake koyar da mu abubuwa iri daban-daban. Amma ku sani ku mata ne su ma arabun su ne ginshiki da tarbiyya idan mace ba ta zama mai tarbiyya ba zai yi wahala al'umma gaba ɗaya ta mata zama tarbiyya saboda mafi yawa mu maza ne abin da muka fi shi ne mu je mu yi ƙoƙari wajen buga-buga mu ɗan nemo abin da za a ci a sha a yi abubuwa daban-daban ko kuma da kuke gida ku zauna a gidan tare da yara tare da mu kanmu ku mana tarbiyya lokaci da ke so in yi mana a yan mintoci kaɗan abu na farko shi ne ku mata ya kamata ku sani kuna da rawar da za ku taka babba a kan mu kanmu maza mace mai wayo ta ne mijin tarbiyya namiji galibi ba a sa shi ne ba a hana shi amma mace mai wayo tana iya sa mijinta abu da wayo cikin hikima kuma ya ɗauka ya hau don galibin muna ɗaukan cewa ai tun da shi ne miji yini yanzu ya zan yi da shi a ba ta samu tarbiyya ba akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu wacce ta yi aure yanzu kusan haihuwar ta uku Allah ya ƴaƴanta albarka amin da namu baki daya amin mijin nata gashi nan gashi nan ne aka zo za a aure sai na zo na zo da ita a makarantar hadda da shi mata wance ne ni na baki assignment game da wannan mijin ne ina sannan da shekara biyu ban baki lokaci takaidaddin shekara biyu in fara ganin shi a masallaci yana zuwa wajen karatu ana sallah tare shi a masallaci to abin da zai ba ku mamaki shi ne wannan yare ta cika wannan asanin da aka ba Allahu akbar da kan shi ne yake zuwa yayi alwala ya zo a yi sallan asbahi da shi a yi salloli da shi sai ya tafi wajen sana'a shi kan wani wuri ya sallah da kan shi yake zaka cewa kai wallahi malam wato ba abin da yake karatu da iya duniya Allahu akbar kullum sai ina jin rayuwa wata sabuwar rayuwa Allahu akbar ni zan so gidanki ba a jin Qur'ani ba a jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a jin maganganun magabata sai dai shi dai shi dai sai dai raye raye sai dai kasidu iri daban-daban kowace irin kasida ce don jama'a mu sani kasida ba ta tarbiyya kiɗa bai tarbiyya ya da zangon shaidanu yake yi a gida su dinga gogori wajen ganin sun haifar muku da musifa da bala'i a gidan dole ku riƙe wannan dole ku ɗauki hanyar gyara a matsayinku na iyayen al'umma al'ummu mai rafatu in a'ajattaha a'ajatta sha'ban tayyiban a'rafa Allah ita kuwa makaranta ce idan aka kintsa ta aka gyara ta aka shirya ta to sai ta dinga samar da tsatso masu kyau masu kyau masu tsarki masu ɗimbin alkhairi ga al'umma layi yi zaska ku kan mazaje su Allah ya miji na baya ta ke sallah na mishi magana sai ya ce kaza akwai hanyoyi da yawa malama amina Allah ya saka wata alkhairi akwai abubuwa da yawa da karantar da ku da ya kamata ku ɗauki ɗari wasu hannu game da wannan Allah ya samu gyara. Abu na ƙarshe jama'a, ku a matsayinku na mata ku sani, ba kullum ba ne ake son mace ta dinga fita gida ko ta je sana'a ko ta je aiki ko ta je kaza. Galibi mata da ke fita daga gida su tafi wani wuri da sunan sun je aiki da sunan sun je nema, mafi yawa 'ya'yansu ba sa samun cikakken tarbiyyar da ake bukata. Amma ana samun wasu matan larura ke fitar da su mazajen nasu ba masu shi ba ne kuma ba sa iya kawo abin da zai iya ɗauke ɗauriyar gidan haka ne ko ba ka bane to kun kin ga anan idan kin yi wani ɗan ƙoƙari da umarnin da ke fita ke sana'a babu laifi amma ki sani wallahi tallahi babu wata mace da Allah yake ɗaukewa nauyin tarbiyya a ce an yafe mata an ɗauke mata babu ita mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin babu Qur'ani babu hadisi yana dan yaro shi yana dan jalolo ya taso dan matashi shekara shida ba bayan ta je ta dawo gab da rasuwanta lokacin ta fara rashin lafiya za a ƙara kai shi wani wuri jinya wasu ne da ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce shakkur rajulai kun rajulan ka zama mutum ka zama tsayayye jajirtacce mai kokari abu wasiyar maliwani ne uwa uwa ya je kuma ya sami tarbiyyar sa halimatu sa'adiyya a can ƙauyen ya je ya zauna aka koya mishi azanci na magana aka koya mishi riƙon amana aka hana shi ɗauke ɗauke aka hana shi abubuwa iri iri ya zauna a wurin suwai ba ita ma ta ɗora daga nan tarbiyya ya zo gidan abu talib wajen mahaifiyar so sai na ali ibn abi talib nan ma aka ci gaba da tarbiyya to kun ga mata suka dinga rike shi dinga kulawa da shi amma yau an wayi gari mafi yawan ku nan ba kwa tunanin ƴaƴan ku ba su iya addini ba a ɗana yana sana'a a a baya yi ɗana ya iya qur'ani a a baya yi ɗana ya iya kaza a a baya yi waɗannan jama'a abubuwa ne masu muhimmanci mu sani a rayuwa abu na farko da ya kamata mu dinga yi don Allah mu fara kulawa da suwa da suwa tarbiyyar yaya waɗannan yayin da kuke gani an ce wai a kwana a tashi jariri ma jariri ma ango ne eh ai in ba a tarbiyyance shi ba akwai malami da ya rubuta littafi ina ga Dr. Suleiman Manini Sule shi na masa sunansa yake cewa idan mace tana shan sigari ko mace tana shan wiwi ko tana shan titolin ko tana shan tana shan tana shan ko kuma ballaga zaci an santa da yawan ashar da yawan inuwa da yawan zagi ya ce idan aka haifa maka ɗa kakka bari ta sha maka da shi kakka bari dan da hantarsa da zuciyarsa da saifarsa da komai jikinsa nonon wannan macen zai gina shi kuma wallahi duk macen ta shayar da ɗa a irin wannan yanayi sai ya taso da wannan miyagun ɗari sai dai wata rana in Allah ya kaddara mai shari'a ne yana ba mai shari'a sai Allah ya ƙara masa shari'a kai shari'a sai shi ya zama mutumin kici saboda wahayin Allah da kuma mai wa kowa wa'azi na karan kanta wanda yake masa Allah madaukakin sarki shi ya da abu na karshen ƙarshe jama'a ‘ya'yanmu suna da matsanancin bukata da tarbiyyar a farkon maganar ma ya wata magana ya bada misali game da annabi Ibrahim cewa da ana masa tarbiyya ne tun daga tsumman goyo har zuwa ina har zuwa mutuwa an gane jama'a jama'a ku sani wallahi da baya girma a wurin mahaifi ba ku ji ba ba ku ji da baya girma a wurin mahaifi ko mahaifiya kullum sunan shi wani ɗa ki saba ce ba shi kai ɗan nan zo nan ya gane shi wane ne basaraki ne shi gwamna ne shi sanata ne shi dan majalisa ne shi wane ne shi sarkin noma ne shi kowaye sunan shi wa amma mafi yawan kunan ina kallon ku da fuskokin ku sai ku ɗauka kawai in yaro ya balaga in yarinya ta balaga shi kenan ku huta wallahi mafi yawan ku ba kwa kulawa da ba su tarbiyya ko da suna gidan aure Allah ya gama da duniya hatta yadda ake neman aure yadda ake soyayya wallahi sai ne koyar ina ga yau ko wata rana ina neman aure yar yarinya ai karama da ita ta hau tunani ta ya matsa ni ta ya matsa ban wani wani aka yi wani irin dare malam mai wahalar wayewa kun gane zanta eh idanun sun nuna cewa kai wannan yaron akwai matsala ta kai ina zuwa da safe abin na kwana lafiya kalau an tashi da bikin kai nuna ce to kalle ne ce lafiya da ce shi kalau shira ai ba haka ba kai magana kai da kai ce mun yarinyan nan ce ta bata ma ne ko kun san matsala da yarinyan nan ce ko kun ga dattawa ke da ce mishi eh ce mun kai yaro ke nan ai ba haka ake soyayya ba zo na ka je da ake soyayya bari ga karanta maka ya fara karanta mun ɗaya bayan ɗaya in fact sai da ya bada labarin duka matan shi da ya aura har zuwa kan mahaifiyata wacce na aure a shekara kaza mun yi kaza mun yi kaza da ita amma kaga kaza wacce kaza mun yi kaza sai an yi kaza ake yin kaza hatta hatta yadda ake mu'amala da wasu fuskan abin da ya shafi kwanciyar aure sai da mahaifin da ya kira ni ya mana bayani ɗaya ɗaya akwai ɗaya daga cikin yayyina gaba ɗaya 'ya'yan shi liyar Allah ya bashi mata ne guda biyu rannan ya zo ya maka wata hidima suna zaune sai ce mishi a wannan ne a shi kai ɗanka mata ne duka koyo ce ne ya ce to zo bayan karantin da kai yadda ake yi dan namiji yana son haihuwa ɗa namiji akwai irin nau'in kwanciyar auren da zai da mata shi a samu ɗa namiji akwai irin nau'in da za a yi kuma a samu ƴa mace kun san wani abu da ya koya mishi yanzu ya shi guda biyu maza ne waɗanda ya haifa na gaba amma kafin wanda lokacin da yi ba bai iya ba ban taɓa zuwa na gashi da zafi na tashi ba tare da ya min nasiha ya ja hankali na kan wani abu muhimmanci har ya koma ga Allah kai har ranar da zai mutu na zo na gaishe shi da safe zan tafi ce min ka je na ji ciwo da ba taɓa ji ba a rayuwata amma in ko Allah ana kiran sallah sai ji kamar an yaye Allahu akbar ce wanda ya ce za mu je asibiti shi a'a ba ba ni ma za a je ni asibiti nan an dai kira na an ce a wajen aiki ana bukatar in je ya ce a'a kaka da a yan kuka sai na yana da kyau ka je kawai na gaya ba kakka yadda ka saba da zuwa wajen aiki latti kakka saba da yin abu latti sai ce mana domin ina gaya muku cewa sabo tirken kowa ne an ce tirken wawa ne ko in ce ba na wawa ba na kowa ne duk abin da ka saba da shi wallahi samun ka bari shi ka bari wannan abin aiki danki in kika san ba ki san dabi'u iri kaza da kaza tare da shi kacce yadda ya fara kacce yadda kacce yadda
ko da yana da yawan naciya ki ma ki nace akan kina so dole ya canza wannan ka'ida ce hatta ga mazajen ku a hankali da wayo ake bi muna fata Allah ya ƙara inganta rayuwa Allah ya ƙara rayuwa ku albarka Allah kuma ya ba mu ikon gyara mala kuma tambaya tana cewa assalamu alaikum malam barka da lafiya ni ce na musulunta ban daɗe ba sai aka fara azumi ni kuma na yi haihuwar fari a lokacin sai wanda ne wanka a wurin ta ce ba sai na yi azumi ba bayan haka kuma duk lokacin da za a yi azumi sai in ɗauki abinci in boye in yi ba zan iya ba sai in ci a boye amma ba duka ban yake yin hakan ba saboda wanda na zauna a wurin ta ita ma ba wai ta samu bane ba wai ta sani bane gashi da tsawon shekara hamsin kenan kuma an ce in baka yi ba sai an rama maka to ni malam ya zumi kenan bisalam
alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Allah ta'ala yake cewa nabi ibadi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa ana azabi wal azab al-alim a gaya wa bayansa cewa shi ne mai gafara na dukkan zunubai kuma sannan azabarsa azaba ce mai koda a wani Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lallai ya ku bayi da kuka yi barna kuka yi sabo kuka yi laifi kuka yi zunubai iri iri kada ku yanke daga tsammanin rahamar Allah ta'ala wannan tambayan kanshi da ta yi rahama ne daga Allah ta'ala inda ya so sai ya batta da shi kuma ya hana ta ta tambayan kuma ta mutu ta je Allah ya kona ta amma jin damuwan abun har ya kasa tsaya a zuciyar da zai tambaya shi kanshi rahama ne na Allah ta'ala to sai ta gode ma Allah da ya sa ta cikin waɗanda ya zaɓa ya musu wannan rahamar har ta tambaya a kai ɗaya kenan na biyu ta ce ba ta daɗe da musulunta ba kuma sannan ga abin da ya gudana kusan shekara hamsin ko da bai kai shekara hamsin ba istighfari za ta yi tunda ita kanta ta san kaye shi za ta ci gaba da istighfari ta kiyaye dokokin Allah tana kankan da kai ga Allah kuma yadda abin ke damunta ya ci gaba da damunta a rai wato da ji cewa ba ta fa kyauta ba sai ta ƙara tuba zuwa ga Allah Allah ne hamsin tuba ne saboda ka ba magana a ce ta zo ta zauna ce ta tunanin nawa ta sha ba ta rama Allah bai dora mata wannan ba shi ne magana da gaskiya za ta ci gaba da istighfari ne ta gyara gaba Allah zai yafe mata baya an gane ko Allah ya yafe mana gaba ɗaya wannan shi saboda haka tattata da hankalinta ubangiji zai yafe mata wa'ancan ta kiyaye na gaban yanzu tun da ta ji kar ta kuma aikata hakan domin ita kanta ta san bata daidai ba Allah zai yafi mata in ce su ba nagartacce ya yi wa ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an wa yudkhilukum jannatin kaga duka lamarin ne na Allah Allah ya sa mu dace amma wannan bayana nuna ko wacce ta sha azumin shekara mai zuwa ta dore sai haka ba za ta rama ba ne a gane bambanci ita za ta rama ita ana gudda kuma ta yi zunubi amma ita wannan tambayar da ta yi halisatan laha sai wacce take irin gurbin da Allah ya kai mana gaba daya na'am inda ce ne take cewa ina malam barka da zuwa inda ka zo lafiya Allah ya yarda kai lafiya amin wannan kana magana kan tarbiyya na'am ina hukuncin menene bambanci tsakanin ƴaƴa da surukai da surukansa da kuma jikokinsa kuma har zagin su take yi ko yi suke yi amma baya gani sai dai in sauran da baya so ne abu kaɗan za su yi sai ya ce sun zage shi sai ‘ya'yansu su tafe su ko su yi ne musu bayan ba su yi komai ba to wannan ya matsayin su yake ko kuma ita matar ta ce a sake ta ta gaji ko ba za a tambaye shi surukin da aka wa aka ba su dukkanin ciwo a hannunsa ba cewa menene a sanar abin da ke faruwa kuma wane ne mai laifi da ke san kai nasiha da jan hankali a kai da matsayin abin to na farko dai dama shi rayuwar duniya gidan jarabawa ne الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا kuma dama zaman mu a tsakankanin mu jarabawa ne Allah ya haɗa mu mu zauna mu yi mu'amala mu shiga yi da suna Allah ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan sai sai a tasbiru su da masu haƙuri su ake ba ta zama wasu ba tare da lissafi ba inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab sannan zafin abin da ake mata ko ake mishi ko ake musu kada ya sanya su yi rashin adalci su kuma in suka tashi su dinga faɗan ababen da ba shi ne aka yi ba su yi ƙari ko su ba da ɗashi ko su zurfafa shi su tsaya iya abin da aka yi za su tsara wala ya ce man na kun shana an kawai ala Allah ta adilu da ilu zuwa a ƙarar da ta hawa abu na biyu in ta fahimci wannan zance ko sun fahimci wannan zance shi ne su zama masu yin haƙuri da gaskiya abu na uku shi ne su sani wannan jarabawa ce idan ba mai gidan ne ya ce ya rabu ya ce ba to ke ki ci gaba da tabbata mashi don ragaman sake ki baya hannun sarkanki yana hannun mai gidanki saboda haka idan ba shi ya ce ya rabu ya ce ba wannan kuma sai ki iri da ki ɗauka jarabawa da kuma ki fata lada a wurin Allah kuma Allah da yi canji an fahimta ko kuma ki ci gaba da kyautata musu النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمطرها وقال الناس بخلق حسن فلو تبيع أما منافق يكي شاوى da za ki iya duk wanda ya miki abu ki ba su uzuri ki kakabo wani uzuri ki ba shi shi magabata wani ya ce da duk in mutum ya maliki za ka ta duba fuskokin uzuri kana ba shi amsa saba'in to ba wanda za ka bi haushi shi kuma dole mutane su dawo su dinga zargin kansu su gane ba su suke halin dabba kai kake halin ɗan adam kaza ina fata ana gani saboda da aka kai canza ce da ya haƙuri kuma ta ci gaba da addu'a kuma idan ba miji ne shi ya sake ta ba ta ci gaba da kyautata mishi su ma da suke da fatan da sharrin cewa sai an rabu da su tabbas akwai sadakai da ake samun irin wannan jarabawa haka kore kyar ba ta yi musu ba wani Allah tana son a auri wani nasa ne na dangi bin shawara da ita ba kawai ya zo ce ga wace yake so kuma kuma ya riga ya amsa har an je an yi magana to sai da kafa mishi kafan zuƙa ba kafan zana ba kafan zuƙa wato da dinga zuke shi don daga da kafan shi gaban mabaryan amarya saboda haka hakuri shi ne da kuma kyautatawa abin da kyautatawa bai ba shi ba bala'i bai ba shi ko rashin mutunci in an mata mummuna sai yake kyawa sannan sannan kwana na nesa gaskiya za ta yi hannun da Allah ya sa wa dashi
eh dangane da wannan bangaren kuma har ila yau ku iyaye ku zama masu tsoron Allah yau idan kina da surukai mata ɗaya ce mata biyu ne a matan ƙanni ƙani ne da wa matan kaza da kaza don Allah mu dinga ba mu dinga jin tsoron Allah wannan fa abin da muke goyi bayan wannan ko da ya shi ne ko da goyi bayan wancan saboda ƴaƴan da sun fi kyawu ko ta fi kyautatawa duk wannan Allah ta'ala zai mana hisabi a kai kada mu je ne abin da mu ba mu yi wani aikin da zai ja mana matsala ba a lahirar mu kuma akan wasu ƴaƴa ko jikoki su ja mana matsala a ranar kiyama shi wanda mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amala da ke tsakanin mu gaba daya wattaqullaha wa aslihu la tabainakum ku ji tsoron Allah ku jajjara abin da ke tsakanin su liman mu'minuna ikhwatu fasihu bayna aqwalikum ku san mai uwan juna ne saboda ka ku daidai tsakanin uwan Allah ta'ala ya daidai tsakanin su Allah muna roƙo wannan gida Allah ka yaye fitina a cikin shi Allah ka ba su da ruwan arziki ka tsara musu hakuri da juriya ya Allah duk wanda ya ji wannan maganar ko yana nan ko baya nan ko ya tsinci zancen ya Allah ka ba shi ikon ji aiki da shi Allah kuma ka sa ya zama tafarkin shirya tambaya ta ƙarshe wanda ina da zan tafi alhufa wajen karatu ga shi shari'ar rutai ma guguji wani ta ce assalamu alaikum barka da safiya na kwata kai malam min shi miji na ya sake ni ina jini shi malam wanda kun ya saku
a saki akwai abu da suke ce mishi a tsalakul bid'i akwai kuma a talaku sulli nau'i na saki ne akwai saki na bid'a wato ba a san shi kuma ba a so a yi shi ba sannan akwai saki na sunna wanda duka saki ba wanda ake so amma shi in ta kama a kama wato in ta kama a yi kenan shi talakul bid'a shi ne a saki mace tana cikin jini
ko kuma bayan ta yi tsarki kuma miji sai ya take ta kuma daga bayan ya take ta kuma ya zo ya sake ta so wa'annan abubuwan shi ne saki na bid'a a sake ta tana cikin jini ko kuma ya sake ta bayan ta yi tsarki sannan ya take ta kuma sai ya sake ta kaga wannan akwai zalunci a ciki saboda in ya take ta kaga mahaifanta ba ya da tabbas sun kwakwata zai iya ja mata dogon idda kaga wannan nau'i ne na zalunci kuma kila ba za ta samu kula yadda ya kamata ba saboda haka wannan sakin ya kafu shi ne zance mafi karfi a wurin malamai da malaman hadisi da sauransu an an saki mace tana cikin jini to wannan jinin da ta fara in ya fara shi an fahimce ni kuwa to idan ta gama shi kun ga an yi jini nawa kenan an fahimce ni kuwa a takaice dai sakin ya sauku shi ne maganar zance sakin ya sauku amma shi yana da laifi dan ya yi bid'a to kuma za a ce ai kullu bid'atin dalala ai Allah bai amsan bid'a a shi wannan sakin an kira shi bid'a ne saboda ba a san ai haka ne amma idan yayi tana cikin jini ta sauku ko in ce sarki ya take ta ya sake ta bayan ya sake ta ta sako shi yana da laifi sabanin idan ba ko daya ya sake ta to sakin yayi kuma bai da zanen sakin dan Allah ne ya ce ba ya zama a yi ina fata ana gani amma dai sakin ya sako Allah ya sanya mu da shi amma yana da laifi shi amma ita kuma sunanta sakarka Allah ya kare mu daga abubuwan da suka kawo yawan na saki ya ƙara kawo mana aminci ya ƙara kawo mana nagarta a zamantakewa na'am
ba ne za ku ba mu yau duba da misali na'am
da yake dangane da abin da ya shafa a ƙarƙashin na'am da yawa da cikin malamai suna da wannan ra'ayin kamar da ka faɗa na'am garin jaya da wancan bangare cewa mace ta faɗa lallai an saki na'am ila iyaka dai an yi zikin akan abin da bai dace ba na'am
akwai karatun malam Sheikh Abdulrazak ya haifar na'am wanda da ya yi karatu kusan in ci awa uku na'am akan wannan matsalar biya ko roma garin malam na'am
shi a nashi fatawa a ƙarshen abin da ya tattauna zance irin na ilimi ya tabbatar da cewa wannan suke mai kuma na'am
duk riwayoyin da suke cewa Allah ya ɗan uwar ya tafi matarsa na'am sai manzo Allah ya ce ka mai da ita idan ta gama al'ada na'am daga nan in za ka tafi sai ka tafi da na'am to akwai riwayoyi daga bayan sai cewa shin an kirga wannan a matsayin suke ko ba a kirga ba na'am riwayoyi da suka tabbatar da cewa an kirga wannan a matsayin suke da to ba su da inganci riwayoyin sun san cewa an ce mai da ita in ya buƙaci da ta tafi ta ko babu dalilin da ya nuna cewa ya ƙara zartar da wannan take don na makamacin wannan na'am ala hasabi ikhtilaf da ulama na'am amma duba da masali irin na auratayya irin namu saboda yawan ashkashan aure na'am da ake yawan samu irin wannan na'am shi ma na abin da ya bayani cewa idan an samu irin wannan mafi yawa tunda an ce na bid'a ne. abin da ake nufi a musulunci da bid'a shin ko kai Allah zai karba a matsayin ibada tunda aure mu'amala ce amma ibada ce na'am shin zai zama karɓaɓɓe kenan a wurin Allah na'am aka ce ai dai ya ɗauki sunan bid'a eh, ko laifi ne Allah ba zai karɓe shi na'am wallahu a'lam to kin ji kai yan uwa ya kawo magana na malam haifan akwai duk surutun shi da ya kawo kuma a nashi shi matafiyarsa shi ne to kuma kun san ilimi dama wannan shi ne abin da ya shafi ilimi amma ni a matsayina a abin da ya bayyana mun jima na kuturci cewa sakin ya sauka kun ji amana ya faɗi ya ce a magana ne na malamai suka yi ilimi shi amana haifan babban malami ne tabbas kuma ni kun ganin ba wurin baje kolin sosai lecture bane akan in kawo hujjoji na dunkula zance ne kawai na ba ta su a ban gwargwadon hujjoji shi da hujjoji shi da hujjoji na duka ba na bane ba na shi bane duka dai na ilimi ne an gane ko to saboda haka shi fata wanda malam ya kawo to abin yana da faɗi saboda haka gwargwadon maslaha ya ce shi a abin da ya tafi shi ne cewa da kuma hujjojin da ya kawo cewa shi abin da ya bayyana da cewa sakin bisa ko ba tunda an ce sana'ar da ne saboda haka al'amuru gare su suna masu sake Allah ya kawo mana da abubuwan da suke saboda saki domin sarki suna ya sa na yace assalamu alaikum wannan shi ne ta ƙarshe ina malam fata alkhairi tare da wani gaskiya da malami ce muke yawan faɗa da mijina da mun yi faɗan sai ya dinga rubuta takardar saki zai bayar sai kuma ya fasa ya yi haka ya fi sau biyar shi malami ne ne matsayin auren mu na farko ya haka ta gani ba ta yake yi in ya ba ta ne sunan shi saki in bai ba ta kuma ruwa ya ce ta je ce mashi bincike la tas'alu an ashiya a in tuhu da lakum in waya ta je take mai bincike irin matan nan masu bincike kya ban kaɗo makanki abin da zaki kasa bacci akwai ta take bincike ta je ta binciko ma mijinta wata sun yi tashin da ita budurwar shi ce ɗaliba ce ta mai tambaya ko menene ta shiga bala'i ta kasa bacci ƙarshe sai asibiti haka ya zama kanshi sai ita ta je sai bincike ko Qur'ani ya ce kar ka bincike abin da Allah bai ce komai akai ba ka kyale ka kai ci gaba da harka ba za su kace a ci gaba da dashi to saboda haka bincike ba da amfani in dai ba ya baki bane babu saki ne tunda ba ya dauko ya baki bane ko ya aje ya ce ka kona nan ke dauka shi ya aje kayan shi kila a cikin jakan shi ne bai riga ya ba kaga abin sirri ne sai kika bankaɗo shi yanzu ke kika bankaɗo da shi ba za a ce kin sauko ba amma kuma damuwan kanki za ta kare saboda haka babu ruwan ke bincike in ba bincike kuma ko ya rubuta in bai baki ba sai in ya bayar ne ko ya aje matsayin ajewan a matsayin saki an rubuce ne ko tun da rubutu yana zama magana yake iya bakin yawa idan ba haka ba wani lokacin matan da masu bincike suna binciko ma kansu ma bincike mato to Allah ka kare mu duka abin da zai kawo sababin saki Allah ka kare mu kuma a zama masu haƙuri a zamantakewa zama sai na haƙuri ne ba abin da aka zai ba da illa cutarwa a addinance ko cutarwa a rayuwance ba ko wani abu wani abu ne daban ba a iya akwai Allah ya kyauta mana da zamantakewa a ƙarshe akwai kira da muke ta yi game da abin da ya shafi kayan marayu akwai mata da makarantar mata da muke da na ɓangaren matan aure da daru Qur'an ya sun yi kokarin sun tara kuɗi kusan kimanin dubu talatin ko sama da haka sun yi sun sayo yadika da su malam masu kyau masu tsari a ɗinkawa marayu suna fata Allah ya musu albarka Allah ya tsara wa duke albarka kuma bayan mako Allah ya ba ku masu rika muku nawa da su da duk wanda ke da niyya ma ba shi da shi Allah kai mana baki da amin Allah ka dace mu da ka da duniya da lahira amin yau za mu daka ta saboda yanayin lokaci Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku albarka Allah ya zama da mu lafiya in mata masu neman mazajen aure Allah ka ba su lafiya waɗanda suke ainihin wato fama da matsalolin zamantakewa a gida Allah ka hore matsalolinsu Allah ka daidaita tsakaninsu Allah kai mana albarka kai na ɗan mu albarka shirya mana zuriyar ya Allah dan da malam yau zai mana wannan karatu lafiya Allah ka mai shi gida lafiya Allah ka sa ya gama da samina ka lafiya ya koma lafiya Allah ka ƙara rayuwarsa albarka ka ƙara dukiyarsa albarka ka ƙara masa cikawa da imani ya Allah Allah mu roƙon ka dace da mu yau za mu dakata subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Thank you.